بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أينهم واتو وانا اللوك الشيمي البركة وانا سافية تأينهم واتو لهدي وانا ita ta yi daidai da uku ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1437 daidai da sha biyar ga watan safar a sha biyar ga watan nuwamba 2015 miladiyya insha Allahu ta'ala kamar kullum ma yau ma za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na wasiqatul ikhwan لتبيين دليلات الكتاب والسنة والإجماع واللفر عثمان بن محمد بن عثمان ابن فودي ألا مدوك كين سركي يجيك أنش يغافر تامش يا أنفان الدمود أبو ونمكي قويا لغسكين درسا وانا للتافين وانا كمشي درسم نائنهم قوم شابيو أسكين وانا للتافين wanda kuma shi ne ya zama darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala a yau ne za mu kammala karatun wannan littafi ɗin bi iznillah sai dai gabanin in ci gaba kila jama'a sun ji labarai da yawa a kafafin yada labarai cewa akwai wani abu wanda zai faru a duk duniya baki ɗaya masana ilimin sirrin samaniya an ce sun yi hasashen cewa gaba ɗaya duniya za ta samu wani irin canjin yanayi wanda ba ta samun irin shi ba shi ne za a sami kusan kwanaki guda goma sha biyar a cikin duhu wanda ba za a sami rana ba a wannan yanayin rana za ta yi duhu ba za ta yi haske ba na tsawon kwana goma sha biyar suka ce kuma gaba ɗaya al'amarin rayuwa komai zai tsaya ne cak a waɗannan kwanaki guda goma sha biyar dalili shine akwai wani tauraro da yake yin kaza da kaza su da suka san da yanayin ilimin nasu da kuma irin abin da suke tabbatarwa to yawa daga cikin jama'a sun ɗauki wannan magana kuma ana ta yayata ta cewa wannan abin zai faru yau kuma zai fara ne daga karfe uku na rana zai fara da wani irin zafi da za a yi bayan wannan zafin kuma sai rana ta zo ta fara ainihin wato yin duhu har ta zo ta rufe to idan huzufin rana ne mun riga mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya mana bayani game da ainihin wato hukunce-hukuncen kisfewar rana cewa idan irin wannan lokaci ya yi abin da ya kamata mutane shine ya kamata su yi shi ne su yi maza su firgita su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a zo masallatai a ainihin wato kama yin salloli ana yin salla ne salla mai raka'a hudu a kowace raka'a biyu sallar tana da ainihin wato ruku'i guda hudu idan liman ya kabbarta salla ya yi karatu mai tsawo za a yi ruku'i idan aka yi ruku'in nan za a ɗago daga ruku'i to ba za a tafi sujada ba sai a ƙara ci gaba kuma da yin karatu sai an ƙarin karatu mai tsawo suna ƙarin wata ruku'in guda ɗaya kuma bayan wannan ruku'in sannan sai a yi sujada guda biyu jama an gane wannan ku haka za a yi a sallame a ƙarin wata a sallame wanda wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama duk da cewa a gefe guda kuma wasu da yawa daga cikin ainihin wato kafafen yada labaran sun karyata wannan rahoto da aka ce rahoton nan ya taho daga wajen hukumar nasa ta kasar amerika akwai ainihin wato kafafen yada labarai waɗanda suke masu ƙoƙarin yada gaskiya sun tabbatar da ƙaryar wannan labarin cewa ƙarya ne wannan abin da aka ce zai faru ba gaskiya ba ne hukumar nasa ba ta fitar da wani abu ko wani rahoto makamancin faruwan wannan abin ba saboda ka alayyati halin dai ya kamata musulmi a waye gari ainihin wato ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki domin yana daga cikin alamun tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani shine a rika samu za a sami wani irin kisfewar rana mai tsawo da kuma kisfewar wata dukkanin waɗannan alamomi ne da Allah ta'ala yake bari ma bayi domin su yi kokari zuwa ga komawa ga Allah madaukakin sarki su rige ayyukansu na laifuka da suke aikatawa Allah ta'ala muna roƙonka ba mu ikon tuba ka sanya mu daga cikin bayinka na gari ajiya muna karatu ne a gabar da malal an fodiyo Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake mana bayani akan cewa lallai wajibi ne akan malami na Allah ya yi ƙoƙarin fassara alƙur'ani da maganganun magabata na ƙwarai ya fassara haifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin fassara da malamai na ƙwarai suka yi kada ya ɗauki hadithin annabi amma ya murɗe fassaran shi so that wannan abin ya zamto ya dace da son zuciyarsa wanda ya yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da tsoro akan cewa lalle ya nemi wajen zamansa a cikin gidan wuta Allah madaukakin sarki ka tsare mu a yau za mu ci gaba inda malal dan fudu yake cewa ya ikhwani ya ku yan uwana musulmi iqbalu nasihata ku yi kokari wajen karbar nasiha da jan hankali da nusarwa ولا تكونوا ممن قال الله فيهم kada ku kasance cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗi game da su cewa walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai ku mutane ne da ba ku san nasiha duk lokacin da aka zo karanta littafin Allah ko karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu matsala a tare da shi sai girman kai ya kama shi sai ya ce da mu ake yi wallahi ba za mu yadda ba ya daga murya ya daga ya yi hayaniya da sauransu irin wannan abin shine abin da ya faru jama'a da al'ummomin farko Allah ta'ala ya dinga halakar da su annabi salih alaihi salam ya zo yana musu wa'azi da ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai suka ce da shi ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha gabanin haka ka kasance wanda ake kyakkyawan fata cewa ka zama shugaba ka zama liman ka zama kaza da kaza da kaza qabla hadha kafin wannan da'awar da ka zo kai mana cewa mu bi Allah ya gota masa shi kadai kada mu hada shi da kowa wurin bauta waɗannan mutane nashi suka bijire suka ce yanzu kai zaka hana bautawa abinda muka kasance muna iyaye muna bautawa suka ce to lalle mu muna cikin shakka cikin abin da kake kira mu zuwa gare shi shi kuma ya musu bayani yace da su ya qaumi ya ku mutane na ya kuke gani ku bani labari yanzu idan Allah ta'ala ya shiryar da ni ya bani wani irin jin kai da wani irin shirya daga wurinsa sai aka wayi gari kuma ku kun juya baya kun bijiri to shin yanzu ni ya kamata in biye muku akan wannan abin da kuke yi abin da ya kamata ne ku yi kokari ku bi Allah ku bi abin da Allah ta'ala yake amfanar da ku nasihohi a ƙarshe ma suka ce to shikenan in dai kana son mu yi imani da kai sai ka zo mana da aya ito shikenan ga taguwa can Allah ta'ala ya aiko muku da ita tana da ranar shanta yau ta sha gobe kuma ku sha rijiyan garin guda ɗaya ce idan ta ruwa ta shinye ruwan rijiyan gaba ɗaya amma kuma za ta baiwa mutanen garin nono wanda kowa sai a sha ya ƙoshi jama'a ina fata an gane a matsayin mu'ujiza saboda haka ko a yau idan kun tashi ɗiban ruwa ku kuma za ku ɗebi ruwanku hadda wanda za ku yi amfani da shi zuwa gobe amma ita idan ta zo shan ruwa to kai tsaye idan ta sha wannan ruwa za ta sha shi ne ta yadda za ta shinye duka ruwan babu wani abu da zai rage wanda ita wannan taguwa za ta rage jama'a suka ƙi suka zo na suka yi mitin suka ce ai sun kashe ta ya ce musu wannan taguwar Allah ce kamar da Allah ya faɗa faƙaɗa lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha ce ya ku mutane wannan fa taguwar Allah ce ku kiyaye ranar shanta هذه ناقة لها شرب ولكم الشرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم kada ku shafe ta da cutarwa sai wata azaba ta wani wani irin yini mai girma ya kama ku amma Allah sai yace fa aqaruha sai suka ainihin me sai suka kashe ta fa asbahu nadimin suka waye gari suna masu nadama Allah ce fa aqadhahum al'azab sai wata irin azaba ta kama su wata irin azaba ce a sotul araf Allah ya bamu labari fa'aqadathum ar-rajfatu nan take sai wata irin girgizan ƙasa ta kama su a suratul qamar Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala ya aiko musu da wata irin tsawa ne fakanu ka hashimil muhtadir bayan wannan tsawon ta kama su dama Allah ta'ala ya faɗa wa annabi salihu alaihi salam da kai da waɗanda kuka yi imani ku fita daga cikin wannan garin kada ku kuskura ku zauna a cikin wannan garin ku tashi ku fita suka tashi suka bar musu garin Allah ya ce musu ku zauna na tsawon kwana uku da aka ga suka gajin kirin kwana uku sai suka ce kai kazzabun ashir wannan babban makaryaci ne mafi sharrin cikin mu kenan wannan jama'a ina fata an gane amma ku sani fa jama'a ba dukansu bane suka yi tarayya wajen kashe wannan dabba mutum ɗaya ne zai kashe ta amma saboda dukansu sun yi tarayya da haɗin kai akan cewa an yadda a kashe ta sun goyi bayan tsiyar da aka yi sai Allah ya gane su da azaba su duka ashe yanzu da za a samu wasu mutane a yankin da kuke rayuwa su dinga ƙulla makirci akan cewa za su yi wa wani ta'addanci za su kashe wani za su bugi wani sai a wayi gari mutanen yankin gaba ɗaya sun yadda sun aminta da wannan abin da waɗancan su 'yan tsirarin za su yi to idan suka aikata wannan aikin Allah ya tashi kama azaba duka mutanen zai kama da azaba kuma Allah zai musu hukunci daidai da waɗanda su ma sun aikata irin wancan aikin idan kisa ne idan ta'addanci ne bayan sun aikata wannan aikin sai Allah ta'ala ya kama su da girgizan ƙasa aka turo ko mala'ika ya yi musu tsawa sai aka waye gari ga sunan abu gurfani a cikin girdajinsu Allah sai ba mu labari annabi salihu alaihi salam tun da ya fita daga cikin garin ko bayan abin ya faru sai ya juyo ya kalle su wa tawalla anhu wa qala sai ya juya baya ce musu ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalata rabbi lallai ni din nan na isan muku da saƙon Ubangijina, wa nasahtu lakum, kuma na yi muku nasiha, na yi muku jan hankali, matuƙar jan hankali, walakin la tuhibbunan nasihin, sai dai ku mutane ne da ba kwa san masu yin nasiha. Jama'a ina fata an gane wannan. Ɗabi'ar ɗan adam dama shi baya son gaskiya, kamar yadda malamai suke faɗa al'insanu a aduwu ma jahila. dan adam makiyin abin da bai sani ba duk abin dan adam bai san shi ba da ka kawo sai ce ma kai ƙarya ne wannan abin da kake kawowa amma ba haka bane nasiha ce jawo hankali ne wallahi alazim babu wani abu wanda za mu zo mu karanta ko mu faɗa da nufin cin mutuncin wani da nufin keta alfarman wani da nufin cewa a cima wani mutunci a sai dai ƙoƙari ne na mu gudu tare mu tsira tare duk abin da ka sani na alkhairi ƙoƙari za ka yi kaga cewa ka karantar da al'umma su ma sun amfana da irin alkhairin da kake kanka fatan ka samu kai ma a rayuwarka ina fata an gane to shi ne malar ɗan fodiyo yake cewa duk abubuwan da na ambata jama'a littafin nan ban yi da nufin cin mutunci ba illa iyaka na yi ne domin jan hankali da kuma yin nasiha amma wanda duk ya ƙoƙarin kaucewa gabarin abin da ake jan masa kunni ake masa nasiha a kai to ya sani cewa zai kasance a cikin hasara mai girma shi yasa sai ya kawo wannan ya ce sai dai kada ka zamto cikin waɗanda Allah yake faɗi game da suna cewa walakin la tuhibbuna nasihin sai dai ku mutane ne waɗanda ba kwa son nasiha ba kwa son jan hankali da tunatarwa Allah ta'ala ka tsare mu ka sanya mu daga cikin bayanka masu jin nasiha wa qala ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum don haka ku yi ƙoƙari wajen gyara tsakankanin ‘yan uwanku wajen yin sulhu da kuma jawo hankalin ‘yan uwanku jama'a. Ku yi ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma, kada a kawo abin da zai ɓata al'umma jama'a. A nan nake son yi amfani wannan dama jama'a in jawo hankalin samari ‘yan uwana irina, da cewa zama da jahilci bai gamu ba jama'a. Domin jahilci masifa ce, jahilci bala'i. babu inda jahilci zai shiga ya zauna ya yi katutu face sai ya halakar da wannan al'ummar da jahilci ya katutu a cikinta gaba ɗayanta domin za a wayi gari ba babba ba yaro wajen zage-zage cin mutunci aikata munanan abubuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya ƙauna kuma baya so kuma ƙila ma wani lokacin an tashin wannan aikin a jingina zuwa ga Allah ko zuwa ga annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام وما النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا الدين النصيحة الدين نفنسيهاني أحاديث النعمان ابن بشير صابتك قلنا لمن يا رسول الله يا من ظن الله تنسيهاني قوا وأن الدين يتي الدين النسيحة شيء الله ده من ظن الله صلى الله عليه وسلم nasiha ce kuma ga al'ummar musulmi hakan nasiha ne ga dukkanin shugabannin musulmi don kulle baki ɗaya jama'a don haka nasiha wata aba ce wacce ana buƙatar ta a kullum kuma a koda yaushe jama'a an gane wannan ko saboda haka nasiha aba ce wacce ana buƙatar ta a cikin al'umma a koda yaushe Allah ta'ala ka ba mu ikon kasa kunnuwanmu da kuma jin abin da zai amfani da mu duniyarmu da lahirarmu mal dan fodi ya ci gaba da cewa ya ikhwani ya ku yan uwana iyyakum bi akli dawa'in qabla ad-da'i kashedinku ina muku kashedi game da ainihin wato cin magani kafin saukan ciwo ina fata an gane nan kenan yana magana akan me yana magana kama akan rigakafi da mutane suke cewa amma za ku ji wani irin rigakafi yake ne ina fata an gane domin shi ma dan fodiyo kamar yadda na faɗa a ƙasa Hausa ya rayu shekara ɗari biyu ne nan ba da nisa ba ina fata an gane shekara ɗari biyu nan ba da nisa ba ya ce to jama'a ina jan hankalinku gabarin cin magani gabanin saukan ciwo ka akli dawa'i hayyatin kaman cin maganin maciji aw aqrabin ko cin maganin kunama jama'a ina fata an gane dukkanin waɗannan mal dan fodi ke to ina jan hankalin ku gabarin aikata irin waɗannan abubuwa fa innahu bid'atun muharrama domin cin irin waɗannan magunguna gabanin faruwan ciwon bid'a ce muharrama wacce bai kamata a ce musulmi na aikatawa ba kun ji kuma yau inda malam dan fodiyo suka ke yana jan hankali game da irin waɗannan abubuwa da ake cin tauri cin waɗannan abubuwa irin wanda za a ce mutum da ya kadda ya yanku ina fata an gane wanda ko ba wani dalili da zai sa ya haka ina fata an gane jama'a na ya hana ni ya ce wannan bai dace ba ina fata an gane ya ikhwani malam dan fodi yace ya ku yan uwana ma katabtu hadhihi alwasiqati ma katabtu hadhihi alwasiqata illa linasihati lilmuslimin ci ya ku yan uwana musulmi ban rubuta wannan wasiqatawa da na da na rubuta ga al'umma musulmi ba sai dai na rubuta ta domin yin nasiha da jawo hankali ga al'ummar musulmi liyanzura al'aqil domin mai hankali yayi ko liyan liyan nam liyanzur al-aqila aqila kenan domin wanda yake mai hankali yayi kokarin dubawa to in yi haka ne sai zama liyanzur al-aqil aqil domin mai hankali yayi kokarin dubawa yayi nazari falyajtahid fi dinihi yayi kokari wajen yin riko da addinin sa li alla yut'iba nafsahu batila domin kada mutum ya yi ƙoƙarin wahalla kanshi wajen aikin banza in ji malar ɗan fodiyo an gane ko duk abin da za ka tabbatar wannan abin ya dace da abin da allah ta'ala yake so ka yi ya dace da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma yake so a aikata wa yanda ma yawmal qiyama mutum ya yi ƙoƙari ya yi aiki da waɗannan siyohi saboda kada a wayi gari yana yin na yayi nadama a ran tashin alƙiyama yau la tanfa'un nadama a ranan da wannan dama ba za ta yi amfani ba sai malam dan fodiyo ce Allahumma ya Allah waffiqna li tiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah ka datar da mu wajen bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bi jahihi indaka da darajar da yake da ita a wurinka wanda ita ma wannan gabar mun yi bayanin tun a baya ba buƙatar kuma sai mun ƙara yin maimaici akan maganan ainihin wato neman biyan buƙata da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mal dan fodi ya ci gaba da cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada mun gode wa Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shiriwa ba zuwa ga wannan addini da ba don Allah maɗaukakin saki ya shiryar da mu ba. Kenan, shiryan nan ba wai muna ƙoƙarin ainihin wato yin ta ba ne saboda mu a karan kanmu mun cancanci shirya. A'a, sai dai don Allah maɗaukakin sarki ne ya ainihin wato, ya ainihin wato a ya ƙaddari mu zamto shiryayyu. shine wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bamu kasance masu shiryar da kanmu ba da ba dan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ba wa sallallahu ala sayyidina wa maulana yake salatin Allah ya tabbata ga shugabanmu kuma masoyinmu majibincinmu Muhammadin shine annabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatin Allah ya tabbata ga iyalansa da kuma sahabbansa baki daya wa sahbihi ajma'in da sahabbansa baki daya wa radiyallahu ani sadati tabi'in kuma Allah ta'ala ya yarda da waɗannan shugabanni daga cikin tabi'ai wal ulama'il amilin da malamai masu kokarin yin aiki da sunnar annabi wal a'immatil arba'atil mujtahidin da waɗannan manya-manyan shugabanni ainihin wato mujtahidai masu kokari a cikin addini wa muqallidihim ila yawmiddin da waɗanda suka biyo bayan su suke koyi da su har zuwa ran tashi alkiyama malam dan fudi ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu jama'a wannan shine karshen wannan littafi na wasiqatul ikhwan litabyin dalilatil kitabi was sunnati wal ijma' واللفر مالا عثمان بن محمد بن عثمان ابن فودي رحمه الله تعالى jama wannan littafi ya yi ƙoƙarin jawo hankalinmu da yawa dangane da abin da ya shafi ainihin wato riko da wannan addini da kuma yin abin da ya cancanci mi illa iyaka ya rage ga ainihin wato kamar yadda bahaushe ke cewa dabara ta rage ga mai shiga rijiya ko yauwa sai wanda yake ganin cewa ya kamata ya yi ƙoƙari wajen bin addini ya yi ƙoƙarin yin koyi da abin da aka karantar abin da muke ce al'umma jama'a shine duk abin da yake addini ne mu yi ƙoƙarin yin koyi da shi abin da yake ba addini ba ne ko aka faɗa maka na son zuciya to wannan abin ka bar mai shi kayansa ina fata an gane domin ba lalai ya zama dukkanin abin da za mu karanta ko mu faɗa ya zamto ya zama daidai wa daida ba sai dai muna ƙoƙari ne na zuwa kan daidai da kuma ƙoƙari na kwatanta daidai da ƙoƙari wajen yin nasiha da karantar da addini da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hure man nasai na'am
duk abin da take kira ne ba shi wanda shi ke magana wannan sau da yawa mukan rena kimin mai zuwa da wani abu na alheri sai mu dinga tunanin kamar shi bai kai ba saboda ko an shi ko shekaru shi ko wani nufi shi mai kun alherin da ke cikin abin da zai gaya mana shi ne ke saka mana bayani ba ko da yaro ne karami wanda ke wanda kake nufi inda ya san abin da yake da abin da ke
na malin yana mana magana kan cewa abin da ya kamata mu yi jama'a shine abu kwaya daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ta'ala ya aiko shi ne a cikin wasu mutane da ke fama da matsaloli da yawa irin tasu jahiliya kuma shi ƙarami ne a cikinsu a lokacin akwai wani suka girin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai abokanan mahaifinsa akwai ma waɗanda sun yi kaka da shi amma annabi sallallahu Alaihi wasallama yayin da ya zo yake kiran mutane zuwa ga shirya da yawa sun bi shi kuma sun yi imani waɗanda kuma suka yi girman kai Allah ta'ala ya nuna mana cewa lalle waɗannan mutane ‘yan wuta ne’ kamar irin su abu jahal kamar irin su utba ibn rabi'a irin su shaiba ibn rabi'a irin su walid ibn mughira manya-manyan mutanen garin makka akwai surori da allah ta'ala ya yi a cikin alkur'ani ya soka da ayoyi wanda yake bayani irin tonan asirin da allah ya musu da kuma irin azabar da allah ta'ala zai musu kenan abin lura anan shine jama'a yayin da aka zo ana jan hankalinka ane maka nasiha game da wani abu a cikin addini kada ka kalli wanda ya faɗi maganar a'a ka kalli ita abin da ya faɗa ɗin shin abin da ya faɗa son zuciyar shi ne abin da ya faɗa abin da Allah ta'ala ya ce ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ne sai ka yi ƙoƙarin ɗaukan gundarin abin da ya faɗa ka yi ƙoƙarin yin aiki da shi idan ka yi haka ka tsira amma ka shedinka da ƙoƙarin kaucewa dukkanin wata magana da za a ce ba wane bane ya faɗi kila a ce wannan yaron ne ya faɗi ka raina shi kace karamin yaro ne ya faɗi kai ba za ka bi ba duk girman ka domin Allah ta'ala ya kan iya fifita wanda ya so a cikin al'umma da abin da ya so ɗanka na cikin kama wata rana za a wayi gari ya fi ka sanin wani abu na ilimi kuma sai ya karantar da kai shi kuma dole karɓa ka yadda ƙila a gona ne kuke son ku yi wani aiki a gona gona ma misali ka zo kana son ka yi wani abu sai ce maka baba ai ina ganin da an yi haka da zai fi ƙila idan ka bi shawarar shi kuma sai ga a yaran nan ashe ka gafa abin da ka faɗa min gaskiya ne to ƙila kuma da ya yi girman kai ya ce a kai yaro shi aka haifi ka shekara nawa ina yi da kuma an yi hasara ƙila jama'a ina fata an gane wannan simple example kenan game da abin da shafi ma rayuwar duniya nan kusa ko yanayin mu'amala da haka jama'a idan aka zo ana yin nasiha jama'a ba ana duban wanda ya faɗi maganan bane kila saboda karancin shekaru kila a'a ba dan kungiya ta bane kila a'a bana tare da shi a cikin aqida kila muna da sabanin mazhaba da shi jama'a ba a kula da wannan wajen karɓar nasiha abin da ake kula da shi menene aka faɗa kuma yau idan ka ɗauki abin da ya faɗa ɗin ka yi aiki da shi jama'a ka bi shi za ce ka bi shi ne dole ba wanda zai ce to ai ka bi shi ne ƙila a ganka a bayan shi a ce to kuma duk kun zama mabiya a zuwa tafi a'a addinin gaba ɗaya guda ɗaya ne sunanka musulmi sunana musulmi ba ma bambancewa ba ma kushewa ba ma zagi ba ma cin mutunci babu ɗaya duk abin da za ka ji an faɗi an faɗi ne domin a ainihin wato ja hankalin al'umma domin su gane cewa wannan abin ba daidai ba ne la'alla idan mutum ya ƙaurace waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya yarda da shi kuma ya masa buɗu na alkhairi tun a farkon littafin da malam ɗanfuri ya bayyana mana ba dan komi ba ne ya yi ne domin nasiha domin kuma jawo hankalin al'umma zuwa ga abin da yake shi ne daidai waɗannan abubuwa da malam ɗanfuri ya rubuta shekara ɗari biyu da suka wuce abubuwa ne waɗanda kuma har yau ana samun su da yawa a cikin al'umma a zankame ga su nan wanda kuma akwai abubuwan da yau in ba a zo an tunatar akai ba jama'a aka yi shiru wani zai ta aikatawa har ya mutu a kai kuma aikin malamai jama'a shi su faɗa mutum gaskiya sai dai kamar yadda nake faɗi kullum ba lalai ba ne idan yau ka zo kai wa'azi ko kai nasiha akan gaskiya ka ga kawai kowa ya canza lokaci guda kowa ya ɗauki gyara ba haka ake yi ba gyara da bin daidai sai wanda Allah ta'ala ya masa muwafaka amma tunatarwa tana amfani ne ga mumini kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa in dai kaga an yi nasiha wani ya ji haushi ya ji shi ba zai iya bi ba yana son ya ta'addanci to ka tabbatar wannan ba mumini bane amma gashi mal dan fodu ya faɗa mana ya kawo ayan Allah ya ce wa zakkir ku tunatar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin domin tunatarwa tana amfani ne ga mumini in dai mutum mumini ne mai son kawo gyara jama'a mai son alkhairi to duk lokacin da aka so a kawo wani abu na gyara za ga ya yi ƙoƙarin ɗauka ya kuma yi aiki da shi kamar yadda sha faɗi jama'a ba ma yin wa'azi domin cin mutunci ba ma yin wa'azi domin zagi ko habaici ko wani abu makamacin haka amma ƙila ta iya yiwuwa yayin da ka zo kana yin karatu misali yau ka zo kana bayani wani hadisi yana magana akan muni irin na sata misali kana bayani akan munin sata da irin girman zunubinta to da zaran barawo ya ji kana wannan sai ce to to jama'a kun faji yau kuma da mu ake yi ina fata an gane kai tsaye zai ce da shi ake yi kuma wallahi wanda yake karantarwa bai ma san shi ba bai ma san yana yi ba ina fata an gane shi yasa jama'a wato babu abin da yafi alkhairi ga al'umma kaman karatun littafi domin idan ka ce kawai wa'azi za a rika zuwa ana yi yau a zo a yi wa'azi a tashi gobe a yi wa'azi a tashi ila akwai abin da har a mutu ba za ta ɓoshi ba amma shi karatun littafi idan malami ya zo ya fara to har da abin da baka taɓa tsammanin za a kawo a littafin a yi bayanin shi ba za ka ji an yi maka bayani kuma jama'a littafan nan na malam ɗan fodiyo suna nan a zankame littafai ne da yawa ga suna ƙasar hausa kuma ina tsammani ina kyautata zato dukkaninmu nan da wasunmu nan babu wanda yake da matsala ɗan fodiyo cewa ɗan fodiyo ɓatacce ne ko ko ɗan fodiyo nan dama ɗan son zuciya ne ina ganin duk cikin nan ba wanda ke da wani tunanin kowa yana da ƙidar cewa ɗan fodiyo mutumin kirki ne kuma ɗan fodiyo ya karantar da addini ne a bisa yadda Allah ta'ala yake a yi gwargwado gwargwadon yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta gaskiya ne gaskiya ne kuma littafan tafoyin jama'a suna nan a hannun mutane kamar yadda muka karanta shi gashi a nan kowa zai iya zuwa ya zai siya shi a kasuwa in ma baka da shi in kana da shi kuma a gida sai ka bude a gida ka gani cewa abin da aka karanta din ba daidai bane ba maganganun dan fodiyan bane in nashi ne in alkhairi ya faɗa gaskiya ya faɗa ka ɗauka kai aiki da shi in da kake ganin kuma ba daidai bane to wannan kuma sai ka nemi wani ƙarin bayani kuma a wurin malamai su ƙara maka bayani amma jama'a littafan ga sunan saboda yawanci abin da muke yi shine akan ambaci dan fodiyo ne kawai amma ba a san me karantar din ba wani tun ne yake ambatan dan fodiyo dan fodiyo bai taɓa karanta littafin dan fodiyo kwaya ɗaya tun daga bango zuwa bango ba bai ma san shi ba kila kila sai dai ji an ana labarin cewa ai ya rubuta littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'ah ya rubuta littafi mai suna mai suna ittiba'us sunna ya rubuta littafi mai suna kaza kaza kaza ga sunan da yawa amma kila ba a karantawa kuma jama'a kasar Hausa mafiya yawan malamai za ba a karanta littafin malam dan fodiyan amma dai kowa ya tabbatar da cewa mujaddadi ne yayi yaki domin tabbatar da tauhidi da kuma ainihin wato yada alkhairi a cikin al'umma kuma jama'a duk abubuwan da zai faɗa da shi da kaninsa mai suna Malam Abdullahi Gwandu, Abdullahi bin Muhammad bin Uthman, bin Muhammad bin Uthman, Ibn Fodi, babban malami ne, wanda har littafin tafsiri yana da shi, Ziya'u Ta'awil, yana da littafi na Usulu Tafsir, Usulu Tafsir, littafin zai karantar da kai yadda za ka fassara Al'ur'ani mai girma. yana da littafai da ya wallafa akan abin da ya shafi nasiha ga al'ummar musulmi suna da littafai jama'a da yawa da suka rubuta waɗanda mutane suna amfana da wannan littakardu da wannan littafai amma sai dai mafiya yawan ma ƙasar hausa abin da muka fi ba muhimmanci shi karatun tsarki kullum abin da ake son a zo a yi bayani shine kawai dai ya za a yi alola ya za a yi sallah to jama'a ka yi sallah ba yadda manzon Allah ya ce ka yi ba ka yi alolar ba yadda manzon Allah ya ce ka yi ba yayin da ka tashi yin sallan jana'iza ba ka yadda manzon Allah ya ce ku yi ba yayin da ka tashi aikata wani aikin ibada ba ka yadda Allah ya ce a yi ba hasali ma tauhidin kama rusasshe ne to jama'a mutumin da ba tauhidi kuma ina alkhairi domin yayin da kake aikata aikin shirka mun san Allah baya gafarta shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma jama'a har karatun akida yake dole in mutum aka yi zai bai ji daɗi ba illa iyaka dai idan ya ɗauka kuma ya ake shi zai amfana kuma jama'a yanzu misali yayin da na ce ni zan goyi bayan wani ko da wani ya faɗa mun sharri zan bi mun shayin bayani a nan duk abin da yake alkhairi ka yi ƙoƙarin bi abin da ke sharri kuma ka yi ƙoƙarin mene kauce masa wannan fa shine zaman lafiyanka shine kuma gatanka domin yayin da aka ce kayi ka juyawa na baya ko saboda wanda ya faɗi magana ka raina shi misali idan ka ji lahira kuma ya za ka yi can dai ba mutane irin bane mala'iku ne ko alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun tun daga kabarinka zaka fara samun matsala in ka je kace kaza ne to waye karantar da kai shi wani ne idan aka waye gari a ran tashar kiyama zai ce maka wallahi ƙarya ne ni ba ruwana wallahi ni ba ya Allah ni ban ce me yayi ba ga ayoyi nan a cikin Qur'ani suna nuna mana irin yadda za ga waɗanda aka batar da waɗanda suka bata yadda suke kishiyantin junan su a kiyama wannan ya tsine mu wannan wannan ya tsine mu wannan ya ishe mu nasiha a waɗannan ayoyi da zan jawo yanzu insha Allah ta'ala wanda su za mu rufe wannan zama namu insha Allah ta'ala a cikin suratu saba Allah ta'ala yana ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka zuwa ga wasu mutane takaitattu ba Allah ce mai yayi wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun yace ba mu aiko ka ba a cikin wannan al'umma sai dai domin ka zamto mai yin bishara da kuma jan kunni da yin gargadi sai dai da yau mutane ba san wannan ba wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin zaka ji mutane suna cewa ah to wannan azabar da manzon Allah ya ce ta shafe mu wai yaushe ne wannan abin zai kasance ne inda gaske ne kuma su gaskiya ne sai Allah ya ce da shi kul ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu lakum mi'adu yawmin kuna da wani lokaci wani yini wanda Allah ta'ala ya alkawarta cewa wannan yinin zai zo yawmin la tasta'khiruna anhu sa'a yinin da ba za a yi muku jinkiri daidai da na minti ɗaya ba wala tastaqdimuna kuma ba za a ja ba za a gabato da lokacin kafin lokacin yayi ba a'a tabbas lokacin zai zo lokacin mutuwa kenan idan lokacin mutuwa ya zo walan yu'akhkhiru Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya jinkirta wata rai idan lokacin ta yayi Allah shine khabir masani game da abin da kuke aikatawa ina fata an gane sai Allah ta'ala ya ci gaba da ce mana yana ba mu labarin yanayi da waɗanda suka kauce wa shari'a za su tsinci kansu a ran tashi alkiyama wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi waɗanda suka kafirce suka bijire suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'an fau fau ba za mu taɓa yin imani da wannan alqur'anin ba kai wala bil ladhi bayna yadayhi kai hadda abin da yazo kafin qur'anin ma ba za mu imani da shi ba amma Allah ya ce walau tara idhi zalimuna mawqufuna inda rabbihim kai mai karatu da zaka ga azzalimai mawqufuna inda rabbihim suna tsaye gaba ga ubangijinsu a ran tashin alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashin su yana musayan magana zance da sashi يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا waɗanda aka ɓatar za su riƙa cewa waɗanda suka ɓatar da su laula antum lakunna mu'mini ce ba dan ku ba da mun imani da ba dan ku ba da mun kasance mutanen kirki da ba dan ku ba da mun ji nasiha da aka zo ana jan hankalinmu ana faɗa mana cewa mu yi kaza mu yi kaza da mun sani da mun yi amma ku kuka ja mana wannan musiba kun ji ko ana musayan zance qawlin lazina stakbaru waɗanda suka yi girman kai shugabanni akan shari'a sai su faɗa lillazina stud'ifu ga waɗanda suke masu rauni waɗanda su ake musu wayau ake batar da su sai su ce da su a anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da irja'akum kun ji mun kun ji mun kun ji mun mutane yanzu kuna nufin mu ne muka kawar da ku ga barin bin shari'a bayan shari'an ta zo muku bal kuntum mujrim bare dai ƙarya kuke yi ku dai ƴan iska ne ku dai mujrimai ne ku dai masu laifi ne ba ruwan mu ba muka ja ku ba qala alladhina stud'ifu waɗanda suke masu rauni aka ribace su aka ja su aka batar da su za su faɗa lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai suka batar da su din za su ce da su bal makarul laili wan nahar wallahi ba wani abu bane makircin dare da rana da kuke ta mana shi ya ja mu zuwa ga wannan iz ta'muruna yayin da kuke umartan mu an nakfura billah mu kafircewa Allah wa naj'ala lahu andada mu kuma sanya wa Allah kishiyoyi التي وأصروا الندامة لما رأوا العذاب ذاس بين الندامة سكررة ياين سقى عذابا طرو طرو الله يبام الأباري أسوط الكهف يتي وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا مجرمي ذاس قوتا طرو طرو أقبلسوا فظنوا أنهم واقعوها أي فأيقنوا suka sami yaƙinin cewa tabbas za su shiga wannan wutan walam yajidu anha masrifa kuma ba su da maguda ba su da wajen gudu to shi yasa ake yin nasiha ayoyin alqur'ani sun sun ja hankalin mu sun mana bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ake tab yabansa akan iya da'awa da sauransu mutanen garin makka ba su imani ba jama'a ko sun imani ‘yan tsirari ne suka yi imani amma an azabtar da su, an zage su, an ce mahaukaci ne, an ce yaya mafarki ne an ce kaza ne an ce kaza ne babu irin abin da ba za ka ji ba jama'a in dai za ka faɗi gaskiya ko wallahi babu abin da ba za a faɗa kanka ba babu irin makincin da ba za a sa kulla maka ba in dai kana faɗin gaskiya domin shi ɗan adam al'adar shi shine duk abin da kake faɗa wanda bai yi daidai da abin da shi yake so ba to wannan abin ba daidai bane kuma duk hanyar da zai bi wajen kokarin ya dakile wannan abin jama'a sai yayi amma sai dai innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida suna yin kaidi ne da makirci Allah ya ce ni kuma ina musu kaidi ma'ana ni ina warware wannan kaidin nasu sai Allah ya ce famahilil kafiru kafirina to kai wa kafire jinkiri amhilhum ruwaida ni ma ina musu jinkiri ne har sai sun zo wajina Allah ya madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya ba mu ikon gyara halaye mu ɗabi'un mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata kuma ina ganin insha Allah ta'ala littafin da zamu sanya na gaba shine insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin sanya littafi ne wanda zai karantar da mu nasihohi da kuma jan hankali game da ainihin wato rayuwar mu ta duniya da kuma ta lahira ya za ka yi wajen gyara mu'amalar ka tsakaninka da Allah ya za ka gyara mu'amalar ka tsakaninka da mutane ya za ka yi ka gyara gidan duniyarka ya za ka za ka gyara gidan lahirarka littafi ne wanda za mu sa wanda kanin malam dan fodiyo shi rubuta wannan littafi shine abdullahi bin uthman ibn fodi ina fata an gane abdullahi bin muhammad bin uthman bin fodi Allah ta'ala ya ji kanshi wannan littafin insha Allah ta'ala shine littafin da zamu zo mu fara karatun sa a sati mai zuwa a ba zan fara gobe saboda jama'a ba su littafin zan so a ce mun siyo littafin tukuna sannan sai a zo a fara karatun ya zanto kowa yana da nashi kwafi din domin jama'a wannan littafin mai tsada ne littafin da ya kamata kowa a ce yana da shi lokaci bayan lokaci karantawa kana ganin cewa ina nake da matsala in gyara wallahi jama'a sai mun fara karatun littafin nan zaka gane matsalolinka da abubuwan da ya kamata ka gyara a rayuwarka da yawa muna roƙon Allah ta'ala ya mana lu'ufi na alkhairi ya mana jinkiri mai albarka ya albarkaci rayuwarmu kuma da kuma bin daidai suna wannan littafi shine sabilu ahli salah ila ahli falah ila falah sabilu ahli salahi ila falah hanyar ma'abuta kawo gyara a cikin al'umma zuwa ga samun babban rabo ita ce aljanna kun ji hanyar ma'abuta son gyara da kawo gyara zuwa ga samun mene samun ainihin wato babbar rabu wani littafi da sheikh abdullahi bin muhammad bin fodi ya rubuta kuma ya kamata dama mu zo mu karanta wannan littafin insha Allah ta'ala kan bashi da tsada jama'a gaba ɗaya littafin falle ne guda 32 ya ka littafin nan ba tsada yake da shi ba jama'a gashi kuna ganin shi ba tsada yake da shi ba ba kuma yawa yake da shi ballanta naka ce to ai littafi ne mai shafi 400 da wani abu yanzu kafin a soke littafin nan ma kila ma sai an mutu a'a to gashi nan shafi 32 ne ina fata an gani a cikin yan kwanaki kaɗan za mu karanta shi ko mu soke shi insha Allah ta'ala wannan littafin gaba ɗaya tsadan shi baya wuce naira 120 naira 100 da naira ashirin kacal na kudin recharge card ne ko na za ka saka shi to ga na gyaran lahira jama'a sai mu yi kokari mu yi kokari mu ba da kudaden mu idan Allah ya kai sati mai zuwa sai a siyo littafan a zo da su ga waɗanda suke da sha'awa sai a zo a fara karatun wannan littafin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ka kai wannan lokaci lafiya ka ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da abin da ke shine daidai Allah muna roƙonka duk abin da za mu faɗi ko mu karantar ka sa mu karanta daidai mu kuma karantar da abin da ke shine daidai ya Allah dukkanin abin da muke yin kuskure a kai na kuskure Allah ka nuna mana kuskure ne ka ba mu ikon canzawa waɗanda muka yi a bisa rashin sani Allah ta'ala ka sani muna da ƙarancin sani ya Allah ya Allah ka sanar shemu abin da muka yi kuskuren kuma Allah ka gafarta mana wannan abin da muka yi kuskure a kai Allah muna roƙonka ka ba mu ikon samun cikakken gyara a cikin wannan al'ummar tamu ya Allah ka kawo mana gyara Allah ka kawo mana ɗauki muna yin addu'a ga 'yan uwanmu waɗanda ake kashewa a dukkanin yankunan duniya baki ɗaya ya Allah ka tsamar da su daga cikin waɗannan musibu da suke fama da shi ya Allah dukkanin inda aka sami waɗanda suke ƙoƙarin rusa wannan addini da kawo wannan addini matsala ya Allah muna roƙonka ka san waɗannan mutane ya Allah ka rusa su idan masu shiriwa ne kuma Allah ka shiryar da su Allah muna roƙonka muna kuma yin addu'a ga dukkanin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah muna roƙon ka ba mu ikon gudanar da lafiyar mu ta hanyar da kake so kuma ka yarda da ita a nan nake cewa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh